أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصالحين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جيا من ذا آية تكي سوى ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما har yanzu dai ana magana akan ladabi na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ladabukka da an matan annabi ya kamata a ce sun wasafu da su saboda su ma su zama uswatun hasana lil nisa'il mu'minat saboda su zama abun koyo ga matan mu'minai tun daga da Allah yake cewa kul ya ayyuhan nabi kulli azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها أرضها wannan aya da yau za mu tashi a kai duk yana magana ne akan matan annabi da irin halaye da ladabbuka da ya kamata matan annabi sun wasafu da shi saboda su abun koyi ne ga sauran mata dukkan saboda su jagorori ne za su samu ladan su guda biyu kuma darajar su kamar ba kamar sauran mata ba don wannan wani abu da wasu wata mace take yi a gidanta tare da mijinta na rashin ki ko kuma na rashin godiya da na rashin hakuri da irin na kishi irin wayannan abubuwa duk bai dace da su ba su matan annabi bai kamata su tsada hankalin mijinsu ba ya kamata ne kullum sai abin da zai kwantar da hankalin annabi dan ya bada hankalinsa kwatakon zuwa ga kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba tsura da ba masa hankali a waje yana fama da munafukai da kafirai da murjihun in ya shiga gida mata su dare shi da ba ni ba ni ba ni da babu babu babu da kaza kaza kayi wa wance ba kai mun ba kayi wa wannan ba kai mun ba shine Allah yake gaya musu su matan annabi yake cewa ya aiwan ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa ku ba ba irin sauran mata take bane ba irin bunun mata da suka saura ba ba yayin mata da suke saura ba ku ba darajar ku daban da sauran mata take ku ba mata ne na musamman zabin ku aka yi aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah lokacin da Allah ya kaddare su bace duk wacce take son duniya da kawar duniya ka ba da ka sake ta wacce kuma take son Allah da manzo ka rike ta da suka zabi Allah da manzo a wata aya shan Allah yana cewa kada la yahillu laka bisa min ba hakaza wala an tubaddila bi ghairi fadaka sake wata ba wai kuma ta kuma su wannan ba za ka sake su ba ma'ana an riga an zabe su an jarraba su sun ci jarrabawa kai babban mata ne naka ne ya sa ko a bayanka ba auren su wa azwajuhu ummahatuhum in mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba to ba daman ya auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ba a son izaya saboda su mata ne ke babbu mata ne na musamman mata ne ba su irin sauran mata ba to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana ya nisa annabi ya kuma tattakin annabi lastunna ka hajin minan nisa ku ba daban kuke da sauran mata tattakin in in da kai sunna idan kuka bi Allah da manzonsa ma'ana idan ba ana shakkun a tsoron su Allah ba a suna tsoron Allah iyaka wannan min babin tauhidi ne al-tahsin al-has ma'ana abin da mutum yake da shi ma za a tabbatar wani lokaci kamar yanzu kullum muna bu bayan mun shiru ba mun shiru ba muna sallah amma mu ya ta zai sallah me yake ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tabanki madaidaiciya ai ma'ana ka tabbatar da mu a wannan tabanki madaidaici wanda ka shirye da mu akai shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim hakan nan kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa waje yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billah duk da an san cewa su an ambace su mu'minai kuma aka ce ku ƙara imani ai imani ku zai tabbato kamar haka wani waje yake ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffatan ku shiga musulunci kwatakwan ku karbi arkanin musulunci da na imani gabaki ɗaya bayan sun karba ya shaida cewa su mu'minai har ya kira su da sunan ya ayyuhal ladina amanu to haka nan su ma matan annabi Allah yake ce musu inni taqaytunna ai ku ji tsoron Allah ku tabbatu akan wannan tsoron Allah da kuka yi alƙawari fala tahzanna bil qawli kar ya zama muryar ku irin sauran mata in za ku yi wa maza magana kusan mata suna magana suna karya murya wallahi lafiya to wannan babu shi babu a a dan za ka zuwa mata da suke kare magana ba wai Allah ne ya zuwa ka ba su ne dan sai da suke eh ba wani mace da Allah ya muryarta Allah ya ga Allah ya kani Allah ya kaza kaza ni kaza babu wannan kamar yadda tafiyar su za ka ga suna tafiya suna rangwada ba wani tafiya rangwada kowa daidai ne yake tafiya Allah ya yi maza da fata duk tafiya su daidai madaidaici ya ga uwar mu Fatima da take da ba ruwan da da zanga ke shan tafiyar ta kamar tafiyar manzon Allah tana tafiya abin ta tak tak tak tak tak sun kadanta wanda suka ganta haka suke wasafa mana ita suke cewa a tafiyar da ake ganewa cewa wannan Fatima ce din manzon Allah wannan shine abin da mata ya kamata su yi ba mace ta dinga kare mijinta ta muryarka har wani mai kwaɗayi wani mara mai raunin zuciya ya riga tayin magana mai kake ba kai ji gare na wannan duka irin abu ne wanda bai kamata na mutu mace tana yi ba shi yasa Allah ya fa yasma allati fi qalbihi marad wanda a zuciyarsa akwai cuta na na na sha'awar mace ya ji dadi an yi ta kai ashe me kike ta tunin ba tuni ne yawa ai ai ashe kenan nan nan tuna ta ashe zan zaɓi shiga to kaga wannan bai kamata ba kaga bai kamata mutum yana irin wannan maganganu ba bi kalbi himara wa kunna Allah yake ku dinga faɗa qaulan ma'rufa magana tsayayya kawai lafiya eh lafiya eh wallahi lafiya kwana biyu kaza kaza ai ba mu kaji juna ba ai za ku ga juna ku yi mai ba kuna kallon juna da mijinki ba shi ne aka halatta ki ga juna da shi ke mutumin da aka ce ki rika karya murya a gabansa ki yi masa magana mai tausarsa kin zo kina faɗa da shi amma in kika samu mutumin da an ce ki ringa yin magana mai kaushi sai ki karya murya to wannan ba shedanci bane wannan shine shedanci shine Allah ya gawa matan annabi ku bai dace da ku ba ko wannan faladabin ku bane ko magana ne a tsaye mutum ya zo ina kwana eh to lafiya shikenan salamu alaikum wa alaikum salam shikenan ba dogon surutu bye bye kuma dai na zo wani abu ne muna da fatawan abu kaza fatawan ka kaza kaza kaza shikenan ba tsayawa ana dogon surutu da su saboda bai kamata ba saboda duk wani mai raunannen zuciya a a nan ne zuciyarsa za ta rauni na'am na'am وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
وقرنا في بيوتكن kun nutsu a cikin gidajen kada ku fita in ba ya zama dole ba in ba mace ya zama dole ba bai kamata tana zaran balla a kan titi da je nan wallahi za mu je biki za mu je suna za mu je ya giri iri za ka ko kuma yanzu wata bid'a da mata suka fitar ma anzalallahu bi hadin sulta ba ta da amfani ko kadan man da zulmi wai mace ta ba ta za ta tafi jana'iza jana'iza me za ta je ta yi da jana'iza ba za ta wanke mamaci ba ba za ta yi mamaci sallah ba sai ka ga sun fitar kuma sun taru in gidan a matsayin kaza sun zauna a layi suna kallon mazajen da suke zuwa wajen jana'iza suna tunin ɗinsu da zuciyoyinsu. Su ma mazajin suna tunin ɗansu da zuciyoyinsu. Eh, haramun ne wannan, haramun ne. Wallahi wani yana nan yau saboda jana'iza yana zuwa saboda ba zuwa da wuri don ya samu kun da mata sun taru tukunna ya fara zuwa. Yana kallon kudu da budu ɗaya. Ita ma haka, ba za ta je jana'iza da wuri ta shiga ɗaki gida ba, suna nan me za ta yi, za ku ga an ɗaga gawa maimakon su tsaya su sabu a yi sallah wacce tana sallah za ka ba su duk suna zaune to me ya kai su da laita me ya kai su eh illa nawaha haramun yake kai su da kuka aikin banza aikin wuta kukan ma dan iya shaike bashi kuka suke dauka eh kuka ba suna ajin kuka yi sake wanke lokacin da babana ya rusu sai da ta shigo cikin anguwar mu ta fara kuka saka ni ma ba zan yi kuka ba sai na ji anguwar wace ba da fara kuka ba sai da ta an ga mu sai da ta ka kofar gidan mu ita ba za ta fara kuka anguwar mu sai ta ji kofar gidan wata kuma za ta ji aika sai da ta shigo dan wannan ita ba sai ta ji wannan rike shi ya me amfani kukan da asalai haramun ne mace ta yi kuka don an yi mata mutuwa ko uban da ya mutu ko uwarta ce ta mutu ko mijinta ne ya mutu ko yarta ce ta mutu ko ɗanta ne ya mutu abinda aka ce ta yi ta yi iftisa ta ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi ma aqad wa lahu ma aqad wa kullu shay'in indahu fi kitab Allah اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منها in ba zan iya faɗa da larabci ba ki ce alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu shi kuma ya sake ɗaukar abinsa abin da ya ba mu dama na shi ne wanda ya saura mu da ya saurar ma na shi ne duk lokacin da ya ga dama zan ɗauke mu ya Allah ka saka mana lada masu ɗimbi yawa kan musibar rabuwa da ɗan uwanmu ko babanmu ko uwarmu shi ke abin da ake nema ke ta'aziyya ma ba son mutum ya tafi sai bayan kwana saboda kwana ɗaya biyu uku nan mutane mamata hankali zuwa kashi ba sa buƙatar kowa amma yau wata bid'a ta banza kuma wacce ta fi kukan za ka ga da an mutu mata sun taru kun je makabarta kafin a dawo ana ta ina itacen kura wuta a je gidan wanki a ɗauko abin nan tukunya lamba 50 a je gidan wanki a dauko tukunya lamba 40 a je gidan wanki a dauko tukunya lamba 30 a zo a daura ana jiran shi wanda ya kai wurin mutuwa yana zuwa daga kabari bai gama zama ba ana cewa ba shukawa ba a zo a buɗe ba nama a je a zo karta karta karta karta karta karta karta karta yana nan yana uban sa ya mutu shi ma ya mutu eh wala eh ba zan ga mutu kai ba to wannan musiba har ina aina aka kawo ma anzalallahu bihi wallahi jama'an mu wallahi mu koma ga Allah mu bi kaunaci Allah mu kaunaci Annabi sallallahu alaihi wasallama domin mu ji dadin rayuwar mu kar mu kallafa kanmu abinda Allah bai kallafa mana ba mu shiga rikici kai ne ake son gidan mamaci ka dauki dan abincin ka ka kai haka manzo Allah yake yake saridu ala Ja'far fa innahum asabahum ma asabahum yake ku ku taimaka wa ƴan gidan Ja'far dan ba za su yi kirki ba sun samu abin da zai dau hankalin su manzo Allah bai yi musu tafiya ba sai bayan kwana uku ya tafi ya je yi ya je yi ma matarsa tafiya ya ga ibn Abi Talib akwai ƴaƴansa guda biyu ɗaya sunan tafaran annabi Muhammadu sunansa ɗaya kuma tafaran babansa Abu Talib sai ya karbe su ya kira su ya ce musu ya ce tafaran sa dan ya ce a a tafaran kana kama da ni sosai ya ce kamar mu ɗaya sai ya kira wallan aka aske musu kai dukan su biyu ya kama hannayensu yana muwasatin su ya shafa kansu sai ya tafi da su masallaci yace ku ringa zuwa kullun nan ku ci ko ku ringa sallah kullun an zamu a wajen sallah to wannan shine abin da ya kamata a yi muwasatin da ya kamata a yi kenan wannan shine abin da ya kamata a ringa yi ba wai a jana ta kuka ye ye ye ye ye ye ye a zo ana faɗace-faɗace ko kuma a taru shekan ya zo a cikin mutuwar ma a zo a fita. To, eh, me amma nasa? Ko ana tashi-tashi? Eh, kai ka ga an tashi a mutane kakaf abubuwa. Ha? Me ke wannan wannan bai kamata bai dace ba, haramun ne. Amma kai magana yau sai a rika cewa ai marwaci da shi, a dan abin nan ne kaza kaza ne, ne ne a ba zancen rowa ko zancen kowaye mai yayi abu daidai daidai ne in ba daidai ba ba daidai ba Allah bi kadin nazar yau in kace kaza kaza ki a wannan dai zala ne a kuma dan rafa'a ne inda yayi daidai ai daidai ne ba daidai ba ba daidai ba ai zala ba komin da ne mara kyau ba kamar inda ba komin ta mai kyau ba ne to haka ne kowa ma kai madadari ka ba komin ka ne mai kyau ba kamar inda ba komin ka ne mara kyau ba hakan nan kowa ma haka kai madan ba ruwan waka ke mana haka ma haka da muke yi dan dariƙa da mu ɗan dariƙa da ɗan izala da ɗan ba ruwan ai duna abin da yake akwai ko ba haka bane to haka ne kowanne akwai nashi ai ba daidai ba to da wannan kowa ya bi Allah kawai duk wanda ya bi Allah ya bi daidai ko ka gane ba yanzu mu yanda ne misali mu muka kawo kamun hannu a garin nan yau muna kamun hannu shekara tamanin iyaye mu suna kamun hannu bai zama suna suna su suka kawo sunna sunna wani mu muka raya wannan sunna sunna ne na yadda ne kamar ba su bari ko ka gane ba bari ne mu namu ne daga gaban wando namu ne amma yau ba su da su kace suna ganin kamar su suka kawo duk wanda ya ganki da gemu yana kawo hannu yana sallah na kai zara ba kai zara bane ni tunda na tashi na karɓa ubana yana kama hannu a garin nan kama hannu wa yi mana duka ayo iyaye mu duka saboda kama hannu ayi sallah saboda fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan min mun ce assalamu alaikum ba za mu tsaya ba muke karawa akan wannan muke duka a tsayin garin su shi dukan nan ya kawo ayo shi wannan suna ta su ahli sunna kaga ni nake ta kullum mu ne ahli sunna saboda duk din sunna ne wallahi ba ga kai dari ka sunna saboda duk abin amma yake sun fara gano ai Allah sun fara gano kaga ni ina ji wani babban malamin zakano yana ce ya karanta hadisin duk wanda ya faɗa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi la ilaha illallah so ɗari da safe ya kubuta har zuwa yamma da yamma ya buga sai shi da kansa ya ce su waye ne yau suke rike da wannan abun shi da kansa aka yi duru sai ce ɗan tijjani to domin haka ai abu ne ba ka gane ba ai gaskiya tana zuwa shi kai ka zauna kan gaskiya yau da gobe komai zai zo eh yau da gobe kuma zai zo kamar inda kamun hannu zikiri menene kaza kaza aka zo ba a gane ba shekaru 80 da sai yanzu suka gane shine wata na za wani ɗan zala wani wani aboki na kasu ni ba ruwa na abokan ya ɗaya zala ne a dukkan shi ke nan muna hira da shi na ce yanzu halin da muke ciki ba ku gane ba mu wannan abin da yanzu kuke kira tun shekaru saba'in mu wuce mu wuce wajen ku ku sai yanzu kuka zo tafiya shekara saba'in mu da ku haka ne halin da muke ciki yanzu kafin ku zo ku gane ilimin ku ya kawo ku gane sai kun yi wani shekara saba'in nan kafin nan mu kuma mun tafi nan gaba ya ce kaga ni ba na hawan gaje ya wai da ina gaba da dai za ka ko ba na mata ba na ruwa na bai dan dala bai tare mai bai tare da ba Allah bai saba ni kuma ba na bukata ya zama dai zaba dan nan da dika Allah ya zo nan kana to ni Allah ya zana sai kan zai bari ya zo nan dai wannan ba zai hana ni mai mu'amala ce da shi ba ni dai na yarda shi musu ne Allah ba jin shi bai zama da wala man kana ya kai ya kafi fakat ba abi ahadu ma ni dai na yarda wannan tunda ni na yarda a zuciya ta ni mumini ne dan in yace mun ni kafiri ne sai in zama kafiri dan ka faɗa mu in can banza zai ce kofi kai ne kake samun gashi musulunci ai Allah ne yake sa man sharaha sadrahu lil islam Allah ne ya faɗa sai wanda Allah ya buɗa zuciyarsa zo ga musulunci ai ba kai bane da wani jemu kaza ka samu musulunci a zuciyarka ba ka da mun kullun ƙarya kake ba ka da lasis na korana da musulunci wannan wakilul imani ba wani abu wani sunan daga wakilul imani ne na wakilul imani sai in gudu ya fito ya na wakilul imani biyu ne ɗaya bulldozer ne ɗaya kuma ba za ku gane ba abin da yake karya imanin dan adam ba guda biyu ne Allah ya ga wa nan Qur'ani ɗaya shine ashirk in ka shirka da Allah imaninka zai ruce babu shi ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك ولئن أشركت ليحبطن عملك mun saukar maka ya Muhammadu kamar da muka saukar maka ba ta kallaba duk wanda yayi shirka da Allah imani sa karu shi kaga ba shi da imani wannan bulldoza ne kai tsaye ga dangandan abu na biyu rashin ladabi ga manzon Allah amma shi din ba za ka gane ba sai lokacin da ka ji lahira za ka san imani ka kalu ji maka da imani saboda shi din abu ne na goyi kai kada gani kawai wani abu ce ki kake yi kana da imani ashe imani ka ta zaizayi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun agani anan yake an tambaba amalukum wa antum la tashurun anan ba da sanin ka ba imanin ka yana zai da yawa ta zuwa zube kai ba ka da nafani amma wannan bulldozer ne la in ashraka la yahbatan la yahbatan don mutum ya mayar da hankali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abokan ce janibin annabi to kai shi annabi ya fi karfanka ya fi ƙarfin warkinka ba za a gaba ne abinda Allah ya gawa annabi kai bai kai saka mai mai saka za annabi ba shi yasa kullum ni na faɗa mutane ayoyin da Allah ya yi wa annabi ita misali kamar faɗa in ka zo ka karanta kawai koci sai ka ga kamar mai in ka ji za ka fassara shi za ka shiga ne shi dabi kamar misali أبدا وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض كذلك وين الآيوي إن كان يكفي ذاك فسر dole ka kawo ka ce ayyukan annabi kaza kaza ko ba haka ba ka dauka misali misali wallahi masalu an jama'a ana kawo misali da rabba masalan da Allah ke faɗa dan hankali mu ya dauka ba muna da gwamna ba a cikin nan waye ne shugaban ba shi ne ba shi ma akwai shugaban sa ai wani abuja sunan ka shugaban kasa ko ba haka bane sai yayi wani laifi shi gwamna sai shugaban kasa ya kira shi ya ga yin fada mu dauka media sun dauka mu dauka yan gari sun dauka mutum faɗan da aka yi maka ya data ya data shi da kana kowa yana karanta a social media ne a writing media ne a television ne a kaman da ba mu gashi na iri iri wanda ba ya kai duk ya zama an yada ba da gwamna ya koma gida ya shiga ofis sai ma sun yanzu ya shigo ya ce kai ba ka jin magana da kai aka yi maka aka yi ba faɗa shi ya sa ka ka jin magana an kira ka an ji ba faɗa an ce kaza an ce kaza yaya ya matsayin wannan ma sun yaya eh to ko president din da ya faɗa ya ji wannan mutum da zai ya kyautata to shine fa kamar mu Allah ya ba annabi magana kai ta ko kana mai mai ta kai waye Allah yana da yanki ya gawa annabi komai amma kai ba ka da yanki ka gawa annabi komai sai lalle mu ba mu da yanki komai ba mu da wani haƙƙi akan annabi banda ladabi shine yake da haƙƙi akan mu النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم mu ne muke da haƙƙi ga shi ne yake da haƙƙi a kanmu mu yi masa ladabi mu yi masa biyayya mu girmama shi mu kamba shi amma ba mu da haƙƙi mu gaya masa rashin ladabi wanda shi ne misalin na gama don ka karanta ba ko mene ka karanta Qur'ani ka zo kana babar su akai wannan da ka Allah da annabi ne me ya faɗa shi Qur'ani ne ya dauke ya Qur'ani ne ya yada ne ya yada kamar da na ga muku social media sun yada sai kai wanda zo ka sa gwamna gaba da sabe kana ma sun da tunna ka an ka ka ce kai gwamna kai ba gwamna ha har ya kai ne bi president Buhari ya kira kai ai gaba ku ne kai ba ka kin magana kai ka ga kai ai ne ka mu kora wai sai in ya tsaya kora ba har ya ci ba sai ya ji an karar duka an haɗa shi da kara sun kara ka shi a kafin ya su to haka ne mu ma wallahi ma ji haka ne annabi ya rabu mu annabi ba abokin wargan mu bane mun je wani abu annabi an ce kaza annabi ruwanka Allah kai shiru kai kan da kawai kamar inda Imam Ahmad yake cewa mutashabihat duk wani abu da ya kama ba bai buwa ce maka sosai ba kawai ka karanta sai da karanta wa jiki ne fasara kan da Allah ya nuna mana a cikin Qur'ani a cikin surat Ali Imran fihi ayatun muhkamatun fihi ummun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wil وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بالعلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب wannan shi ne abin da ya kamata kai mumini ka faɗa Allah ya tashi cikin Qur'ani hun fihi ayatun muhkamat akwai ayoyi kutattu kutattu bayyanannu baya neman wani dogon surutu kunna umul kitab to sune ba ainihin nufi da Qur'ani sune uwan Qur'ani wa ukhra wa ukhra akwai wadansu littattafai kalma ayoyi a cikin Qur'ani mutashabiha ba su zo kalala ba yana da wani dumu dumu yace amma fa amma allazina fi qulubihim zaygun wanda a cikin zukatansu akwai karkata da bata fayyadda juna sai su dinga bin wayannan mutashabi din su bar muhkamat suna fassara mutashabi ha domin me ibtiga al-fitna dan su sa fitina a duka da mu'minai su fitine su a kan addini su sa maka shakku addinin ka su dinga nuna maka a shi annabi maka da a a a ya da ya da ba su sama fitina ba dan kai na girma ba annabi ido ka a rufe wanda annabi da ya kai sai wani ya zane ka an annabi ma yana yi ya ji to ba zai zama ta ba dan gaba ya zaka ce ai annabi ya yana yi gashi Allah ya ce masa abasa wa tawalla ajahu al'ama ai annabi ma yana da yana yana yana yana yana yana da girma dan Allah ba shi isu ba kai ka samu isu ne me ya kawo bakin da tunda bari annabi yana laifi me ya ga wannan wadin zuwa cikin bakin kai ko har kafuka in ba da rashin sani kamar yaro ne in dai kana wa baban ka biyayya ko ne aka ka ji ka ce ko ma a dauka babu kai da abun nan da baki yana faɗin wani abu lokaci ba abun nan a yadda ka da lalin kai ba za ka lokaci ba baba na ba wani lokaci wallahi sai ka farki da ni za ka iya faɗa wani in dai kana lalin in dai ka yaro kirki ne idan kwamta da zan faɗa sai ban ka ne ya ji karfa ba haka nan kai in dai kai mumini ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim sai kai shiru don abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya nemi a wajen mutum na kawai idza zikirtu fasallu alaihi idan aka ambaci suna na kusa sallallahu alaihi wasallam ba a nema wajen ka ai yana laifi sai dai ya samu isma a Allah ne ya gafarta kai waye waye kai matsayinka a musulunci kai wani yayi ne kai wane gunu ne kai wace itaciya ce kai me ka kai ka kamin da abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko sahabbai suke irin wannan magana akan manzon Allah waye kai ka ji wayannan ilimi ne ka ji wayannan gane Allah ne ka ji wayannan fahimtar maganar Allah ne ka ji wayannan sanin annabi ne amma sun taba faɗa irin wannan ka kawo fatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kare da suke cewa ai annabi yana ladabi yana laifin ba dan ya samu hikima ba mutum ya kawo mana wannan din ladabi ne in kana so kai ladabi ka bi Abu Bakar kana so kai ladabi ga annabi ka bi Umar ka bi Usman ka bi Ali ka bi Talha ka bi Zubair ka bi Abdurrahman ka bi Ubaydah ka bi Anas ka bi Qatada Qatada sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shankananin ladab ladabi da shi ba sa kallon ba sa kallon ido suna sauke ido dan ba sa so su rinda daga ido su kamar rashin kunya ne wannan shine imani ko kuma irin namu na yau rashin kunya kawai ka ce a wani cikin ka kamar kamar ɗaya biyu kamar tangaran ɗin ɗakin mace ka jera a bayan ka a cikin kanka wata girma baka taɓa karanta abin da suke ciki ba ka ɗauko kana zage-zage mutane a kai aikin banza aikin wani wannan ba zai zama ilimi ba domin haka ya matan annabi ya wa karna ku saura bi buyuti kunna a cikin gidajen ku wala tabarrajna kada ba ku dinga yin mufarraja ma'ana ku fito tsararu ko kuma kuna sanye da ado iri iri tabbatar da jahilai kamar inda matan jahilai suke yi suna fitowa kamar yau da sunan mata za ka gan su قاسيات آليات مائلات ممدات رؤوسهن كبخت أسنان البقر بخت كأسنان البقر ولا يشن رائحة الجنة yau za ka ga mata kasiyatul ariya ga su da riga a matsararru ne don ko su sa rigar da take sarai sharo yana ana kallon jiki ko su sa riga wanda ba ga ciki amma an yi musu ɗinkin da ya fito da duk mafakin nan. Tela zai ɗaura bela na yana ita a kugunta, ya ɗaura a hantsarta, ya ɗaura a nan, ya ɗaura a nan, dawai komun da fito. Za ga riga ke ɗaukuwa a gina an dinka, amma in ta daga yana nuna babu mutum a ciki ba, amma zai nuna akwai mazaunin mace a ciki, daga gani an yi shi gaban. wannan ba iskanci ba ainihin da aka ce falyulinina alaihinna min jalabidihinna zulumbuwa irin jalabiyar su dajin ko kuma akwai riga kuma da kanuri ake cewa da mata kirki na kanuri na da shi suke sa kafin wata ta kawo musu rigar shedanci aka riga ta rigar shedanci wani wani sunansa ake ake kome yana da aka bada kwaje kabilu da hawo kamar da hannun kalam hannun kalam wata guntuwa da sama daga nan kuma sai dan cikiri iri ya tuko eh dama ta haka to wannan da bamu da jahiliya haramun ne haramun ne mace ta fito ta bamu da jahiliya duk wayannan ma maganganu da Allah yake ga mata kuma yake zawa sai nauyi da ga mata an tabbata yi ba hakkin ya sauka ba da bulala za ka yi mata ba a ai annabi da kansa haka ce ya ji ya yi annabi kulli azwaji ya musu kuma bai ce bai ce umru azwaji ka bai ce ka kore su bai in da ki da zauna wannan abin da yake nuna yanci annan za mu tsaya ba da su suke neman wai yanci da wannan yanzu na ga sun yi shiru amma da akwai a Beijing convention Abuja summit a Dakar abin nan seminar a Kenya abin nan menene da shi nan da akwai kungiyoyi mata data life past life a women development center women wane ne wane ne haukan ma addini da ya ba mata ci gaba irin addinin musulunci ku duba ba zama da girmama mace a wajen addinin musulunci da ya bada da kyautar yaya Allah bai ce Allah yana bada maza ba da mata ba sai da yake ya habu liman ya sha ina hankali bai ce rijala ba bai ce dukuran ba ya habu liman ya sha ina sannan ku ne ce wa ya habu liman ya sha dukura aw yuzawwijuhu dukuranan wa inaka wa yaj'al man ya sha aqima kaga da mata ba a Qur'ani akwai sura na mata musamman sunan da suratul nisa a Qur'ani akwai sura wanda aka ba mace suna suratul maryam akwai akwai suratul abubakar ne eh ko akwai suratul rijal babu domin haka ba ta san Allah ya girmama Allah ya girmama ya kyautata makoman su ba su zo kan su shiga rudu wai suna cewa wai what man can do women can do it even better kariyan banza ta dan buhu mai kilo kamar da nake akwai abin da mace za ta yi namiji bai sai ba akwai abin da namiji ya yi na mace za ta yi namiji bai sai ba yanzu namiji duk karfin sa ya yi sai dauki ya yi eh duk ƙarfinsa duk ji da ƙarfinsa da annabawansa zai ɗau ciki haihu amma mace za ta ɗau ciki ta haihu ta raya gobe ta sake ɗaukan wani ta haihu ta raya ba ta damu ba inda mazaje yanzu za ki mana mu ɗau ciki mu haihu da ɗaya wata ki mutu za mu ɗau dan ba yi mu bane in ka ji kashi kashi da ba naka ba sai ka sha wahala to da wannan what man can do shi ma man din ne kan duyi wato women kan do shi wannan abun ma women din ne kan duyi amma kana za ka wai what man kan do women kan do it better an da kara wai better wannan ba rubu ba ne tura da biyu da wallahi kaje ne ba yau shekara nawa demokrasi america shekara nawa yau america da suka wai sun suka kawo demokrasi a duniya shekarar ɗari biyu da tamanin ko ba ba sai wani bana aka zaba da kuma zai mace bayan shekara ɗari biyu da tamanin to ina ne makarata ina yake kawai rudu ba Hillary Clinton ba ta tsaya ba ta ci zaɓe ma aka hana ta kaba kuci ta ci zaɓe ba aka ci kariya za ba mace to amma da wannan zuzu rudar da kudu ta wai ku fito waje kan kwabuɗe ku tafi ku duba duk wani talla na iskarci sai an zama sai don a wulakan nan kaga taban yana talla a ƙarshe za ga wai mace ta zo ta kai kusa da magreen sai an samu sai sabulu sai an samu sai ban shafawa sai an samu drug sai an samu sai wani ne iskarci na wani ne ne mace ne matamu da yake mahaukata suna ganin wai an ce kar ku yi tabar da jahiliya din nan suna ganin kamar su an matsa musu ba matsa musu ba ba wayewa bane wayewa mace ita ce tabi abin da ke a haka abu baki wata rana wata yarinya ba ta gama nan bakwai wai diploma ta islamic ta je ta gama university ta zo nan galban result din da hawan sai aka dinga saka sai da dame wani islam sai da ce wannan shigar cikin ai malam imani a zuciya yake nace dan bazani da zaki gawa imani a zuciya ko ni da na karanta da na karanta da wanda ya karanta da nace to kariya ki imani mace a giganta saboda Allah ya fa ne dinina alaihi nabi kalatu inna wal yadru bi umri inna ala juri inna wala yadru يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إذا كنتن nace to wannan in ke jari ba ki ki san komai ba ki je ki sake karatu nace da kin ci za a bani bane kuma ba sun mako wallahi ko ko su za ka kai ni ba zan ba ta sa ki kike din ba dan ba da bai ji me da karanta eh dan ne zan ba ta to kamar haka yake mutane to da wannan matan su a hankali Allah yake cewa la tatabarrajina kada kada ku dinga fitowa mutabarrijat ai budatu tabarrujin jahiliyyah irin inda matan jahilai al'ula suke yi wa aqimna salata yi sallah a lokacin da guda biyar da rukunanta da da da farillanta da sunnoninta da musabbinta wa adinna zakata ku ba da zakkan kudin ku in akwai wa atina Allah wa rasulahu yi bi Allah da manzonsa inna ma yuridu Allah kadai abinda Allah yake tunkaran ku da shi ku mutane gidan annabi ne yusuhi ba antum rujza saboda ya tafiyar da duk wata dauka da yake sauran cikin sauran mutane ya gole shi ahlul bait ya gidan annabi ويطهركم ويطهركم يا وجهكم تطهيرا وانتي قرن وتبا قول الدولة أجيكي نعم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وذكرنا ku rinka karatu ku rinka karantawa da kuma mudarasansa ma'ana ku ku nemi ku fahimci abin da ya zo da shi ma yutula fi buyutikunna abin da ake karantawa na Qur'ani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa da shi a cikin gidajenku kuma ku rinka yin tilawa ku rinka neman fassarar tilawa ku san abin da ake ciki min ayatillahi daga ayoyin ubangiji wanda ya sauka wa hikma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah musani ubangiji Allah kana ya kasance latifan mai tausayawa ne khabiran kuma yana tare da raunin bawa baki da ya san abin da kuke da rauni ba za ku iya cikin da kuka yi ba za ku iya ba amma ku jajirce wanda raunin ku ya sa ba ku cika ba Allah kuma da lutfinsa sai ya cika ba
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصالحين والصالحين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
To ina matan da suke neman jandar equality ga jandar equality nan ba da daidaita abu za su ke nema ka ji na Qur'ani ya zo da shi karara an daidaita zamu namiji da na mace komai anan komai an daidaita su ba mace ta fi namiji ko kuma namiji da ya mace wannan shi ne gender equality da suke kira ba suna ta a zo a yi danda ifiliti danda ifiliti to ga danda ifiliti musulunci ya kawo danda ifiliti 1443 years ago suna ina su sai yanzu United Nations a Tanzania da gode ya zo sun zo sun da mutane da danda ifiliti Yahuda ne suka sani akan danda ifiliti ga danda ifiliti nan su duk wacce take so innal muslimina mazaje musulmai wal muslimati mataye musulmai wal mu'minina mazaje musulmai na mu'minai wal mu'minati mata mu'minai ah wal qanitina mataje masu bin Allah sawu da kaba wal qanidati matan da suke bin Allah sawu da kaba wal sadiqina masu gaskanta abinda Allah ya saukar daga Qur'ani da abinda manzo Allah ya furta da mazaje was sadiqati na daga mata masu dakkan da waɗannan abubuwa wasabirina mazaje masu jajircewa wajen hakuri din Allah da kaunar Allah da gujewa abin da Allah ya hana wasabirati da mata masu jajircewa akan bin Allah da kaunar Allah da gujewa abin da Allah ya hana ha wal khashi'ina mazaje masu ba da kai godiya a zamanin al'amarin Allah masu yarda da Allah kwatakwam wal khashi'ati da matan da mun an ce Allah sun tsaya sun bi komi wal mutasaddiqina malaje masu yin sadakar dukiyarsu da masu kyautoti da zakka da kyau haka wal mutasaddiqati da matan da suke irin wannan wasayinina mazaje masu azumi na barilla da na nabiloli da matan da wasa'imati suna azumin barilla da na najidoli walhabidina masu kiyaye al'auransu ba za su yi zina ba sai dai ala zuwajihim aw ma malakat aymanihim hakan nan su ma ma burujahum walhabizat hakan nan matan da suka kiyaye matakuntansu ba za su buda ba sai mazajensu والذاكرين الله كثيرا malaje masu yawan zikiri masu yawan ambaton Allah wazakirati da mata masu yawan zikirin Allah da ambaton Allah a Allah lahu gabaki ɗayan su Allah ya riga ta nada musu magfiratan yafiya wa ajran da kuma sakamako aziman mabwayin sakamako wannan ba ku jannar kulli للنساء نصيب مما اكتسب مما اكتسب للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب akwai akwai janda kudi gida ba right din ta duk abin da mace namiji kamar yadda kokarin da ya sa ka samu na kan mace ma kokarin da ya sa ka samu na kan an ji kada ku kada kada ku ji haushin juna wasu Allah min fadl kowacen ku kowannen ku mace namiji yake mace take to fa ta ha ta roki Allah daga fadla wala tadamannu ma qadallahu bihi ba'dukum ala ba'd wal rijali nasibun mimma kasabu wal nisa'i nasibun mimma kasabu wasu Allah min fadl wannan shi abin da ake ne akwai janna equality da yawa to da wannan muna kira ga matanmu ga gender equality kada yahuda su rude su su sa musu siket su sa su suna tafiya tafiye tafiyen banza ka ga mace ta fita ta tafi ta yi tafiya manzo Allah yake cewa ayyuma imra'atin safarat fawqa salatin min ghairi mahramiha faqad bari azimatu muhammadin duk wata mace da ta yi tafiya kwana uku ba tare da mijinta ko ɗanta ko wani maharaminta ba, to hakika kariyar Muhammadu ya kau daga gare ta. Kariyar Muhammadu ya kau daga gare ta ke shiga To domin haka lalle lalle mata su yi kokari ga ɗan janda equality suke so ga janda equality su zo su bi musulunci kar su zama kasiyatu ariyatu ma'ilatu ka gama ce yau wai kana tafiya an za ka wani wai tafiyan foro a foro kuma yake ka abin nan mace wanda yake allurarsa ko rogo polio tafiyan polio ko sai tafiyan polio musulai mata ba sai za ga wani ya ta ta sauke hannu ɗayan ta bari ka saka alaka ta yi hannu ko tafiyan polio ta ji hauka da duk irin wannan ya kamata su daina duk irin wannan ya kamata su daina Allah ya kiyaye mu ya kiyaye addinin mu ya kiyaye mu ya kiyaye imanin mu ya kiyaye mu ya kiyaye jinin mu ya kiyaye mu ya kiyaye barkon mu a biyu da wannan da wannan Amin. To sai bai sallar isha'i ba bai tuna ba sai da azab ba bai sallar azab ma kenan ba ba za ki za ka ce bai sallar isha'i ba bai sallar asuba ba amma ka ce wai bai sallar isha'i ba sai a sallar azab to asuban kana ina to maza yayi isha'i yayi asuba yayi azhar kuma ya tuba yayi ya tuba da sharadin tuba guda uku nan tunda tsakanin sa da Allah ne Allah ya wuda ila bismi abadan wa an yaqla min adh-dhanbi wa an yandama ala ma fa yayi wannan guda uku cewa ba zai ta aje irin wannan makamanciyar sa kuma ya shiga dan me nayi yayi jimamin haka din ha sannan ya tuba Allah sai ya biya da mu.
Wannan kuma yake mara ina neman addu'a a wajenka.
A wajen nan ne?
Eh a wajenka yake neman addu'a.
Duk wannan jama'a da suke zaune ba zai na yawan sai Yana ne.
cikin damuwa.
Wata kin ina ba karba ba ba ya shiga uku.
Kashin za ka.
Sannan yana neman addu'a wajen jama'a. Ai ya bi. Rubba rubba ash'asa akbara law qasama ala Allah la abara. Allah ya ce a mazalai ce a cikin mutane za a samu wani yana nan da daukansa da tununukinsa wani kaskatacce inda ya roki Allah Allah ba zai kare ta shi. A shi a cikin mutane. To dai shi ya roke ni ba? Ni kuma zan roki na roke ku mu yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatar mu da su shi gaba. Na'am. Shi kenan? To, musaniya shi ma ya sa niyyarsa. ni ma shi ya roke ni ni kuma na roke ku mu yi masa addu'a Allah ya biya mana bukata nashi da namu ga baki daya dan ba wani bawan da ce bai da bukata wajen Allah to domin haka Allah ya biya mana bukata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير اللهم انك العفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك العفو الكريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إيمانك نواصينا بين يديك عدل فينا قضاؤك وماض فينا حكمك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلت في كتابك أو أنزلت أهل من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكروبنا يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتح العارفين اللهم افتح علينا فتح العارفين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا يا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما لك والخاتم لما لك والناصر بحق الحق ولا إله إلا أنت المستقيم ولا إله إلا أنت